من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا اخوه الاسلام والايمان ويا احباب رسول الله فايتها الوجوه النبره الطيبه احييكم خير تحيه على وجه الارض اطلاقا لانها تحيه من عند الله مباركه طيبه هي قولنا دائما وابدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته jama'a gashi Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da ganin damarsa da horewarsa da yarjewarsa ya yi ikon nasa ya ga dama ya hore ya yarje mana zuwa daidai wannan lokaci muka saba haduwa don karanta alkur'ani mai girma da fassara shi bisa hanyar magabata gwargwadon yadda ya sauka da fatan ba manta ba mun fara suratul baqara jiya amma duk da mun fara ta mun faɗi faralolinta ba damuwa ba za mu sake maimaitawa ba amma akwai ‘yan wasu abubuwa da ya kamata a ce wato mun sake leƙawa a waɗannan ayoyi biyu da muka karanta idan ba manta ba mun karanta islamim zalikar kitabu larai ba ko hudan lil mustaqim malam yace bar bismillahir rahmanir rahim kada ikhtalafa al mufassiruna fil huruf al muqatta'a malamai sun yi sabani a waɗannan harufa da suka zo a ƙarshen ko a farkon surori irin waɗannan su dakin suruful muqatta ta alif lam mim da kauta ne da hausa shi wato abin da ya ba ni mamaki ina dala injiniya dan ladi ya zo sai na ce shi mutum ne abinci ka ce na ce abinci ka mana kudin abinci ka mana kudin wata musaya ai ba zai yi haka ba sai na abinci ka mana kudin wata ko ba shi zai yi musaya ko nawa ne ya fa ce mun zo muna haka ba wato malaman tafsiri sun yi saɓani akan waɗannan wato harfa na farkon surori ومنهم من قال هي مما استاثر الله بعلمه daga shi akwai wanda suka ce wannan ilimi ne da Allah ya zabar wa kansa bai bar wa kowa sani ba sai shi faraddu ilmaha ila Allah suka mai da ilimin waɗannan harfa zuwa ga Allah alif lam mim wa lam yufassirha wa minhum man fassara daga cikin malamai akwai wanda suka fassara wa ikhtalafa haula fi ma'anaha kuma waɗannan ɗin sun yi saɓani a wajen ma'anar waɗannan wato harfar fa qala ba'dhum inna ma hiya asma'u suwar sunayen surorin ne in a ce alif lam mim to sunan suratul baqara ne wa ya radidu li hadha bima warada sayyidina nabi huraira waɗannan hikimomin wato sunan na gaira da kyau maimaita abin da zai karfafa mana wannan hadisi ingantacce wanda cikin bukhari da muslim daga Abu Hurairah Allah ƙara masa yadda inda yake lalle manzon Allah da tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi kana ya qara'u fi salatu subhi yawm al-jum'a manzon Allah yana karantawa a sallah ta asuba kuma a ranar juma'a alif lam mim sajada kada ya kira sunanta kenan menene sunanta alif lam mim sajada wato sunanta ne kenan sunanta wa alif lam mim sajada وهل أتى على الإنسان وقال آخرون وسك شيء ألف لام وحاميم وألف لام صاد وصاد فواته افتتح الله بها القرآن wasu surori ne da Allah ya buɗe alkur'ani da su wannan magana mutanen farko ce wato masu nasi akan cewa waɗancan surori wato ko waɗannan harufa suna nuni akan surorin nan ne sunayensu ne wakila wasu daga cikin malamai suka ce hiya ismun min asma'illahi ta'ala wani suna ne daga cikin sunayen Allah wato magana ta biyu kenan kuna jin mu suna ne daga cikin sunayen Allah ta'ala wa qala akharuna wasu ka ce qasamun aqsama Allah bi dan tsuwa ce Allah yayi da waɗannan suna alif lam mim din wa huwa min asma'illahi ta'ala suna Allah ne wa qala akharuna wasu ka ce hiya hurufun ustuhtiyat min hurufi ja asma'illahi ta'ala wasu harufa ne da aka yanko don a fara sunayen Allah da su. Wato idan kun lura da dukkan waɗannan manganin guda biyu, maganganun malaman farko waɗanda suka ce waɗannan sunayen suran ne, sun kawo hujja da hadisi na Abu Hurairah haka ne ko? Waɗanda suka ce sunayen Allah ne ko rantsuwa ce Allah ya yi, su ma suna da dalilinsu. daga cikin an ɗauki suna Allah za a yi haɗawa da su magana ta malam ibn kafir ya ce ƙultu majamu'ul hurufi almazakura fi awa'il suwar yawan waɗannan harufa da suka zo a farkon surayen nan wato waɗannan huruful muqatta din nan alif lam mim alif lam mim sad tafim ha abun hamim da sauransu yace dukan su wato harafi goma sha hudu ne harafi amma banda wanda aka yi maimai dan akwai wanda na faɗe shi za a maimaita shi kaga akwai alif lam mim sad akwai kuma alif lam mim ra kaga mim kenan ta zo so biyu a nan gurin akwai alif lam mim ta zo so uku don an kawo ɗaya sai a ce da sauran kenan to yana shi a nan harafi goma sha hudu ne har ma malamai sun musu wani ɗan ƙaramin nassi ce nassun hakimun qati'un lahu sir nassun hakimun qati'un lahu sir wato wadana iyakacin su kenan harufan hiya nisu huruf al-adad sune rabin harufa da aka saba wadannan huruf al-hijai wal madhkur minha ashra min al-matruk wanda aka fada ya hu wanda ba fada ba injimalan daraja qala zamakhshari sahib tafsir wato shi abin da yake cewa walam tarid kulluha majmu'atan fi awwal al-quran su waɗan harufan gaba ɗayansu a haɗa su a farkon wata sura ko alƙur'ani ba haɗa su ba wa inna ma kurridat an yi ta maimaita su li yakuna ablagu fi tahaddi dan ya zamo shine kai ƙarshe wato wajen tahaddi minan tahaddi ne tahaddi wato yawa kalubale da da Hausa kamar yadda Bahaushe yake cewa ina fata an gane wata biki da kuma nuna wa mutum gajiyawarsa kama kurridat qasrun aw qisasun kathira kamar da ake maimaita wasu kisoshi masu yawa qurrat at-tahadi bi-sarih fi amakina ana maimaitawa wato wannan tahaddin a suraye da dama ko a gurare da dama waja'na ala harfin wahid ka qawli wannan tahaddin yana zuwa a harafi daya kamar da Allah ce sad ko nun ko qaf ala harfin yana zuwa harafi biyu حاميم ثلاثة أحرف ألف لام ميم وأربعة أحرف ألف لام ميم را وألف لام ميم صاد وخمسة أحرف كاف ها يا عين صاد كاغرين أنا حرفي بيرتين وحاميم عين سين قاف لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف اسلوب larabawa yadda maganganun suke akwai wanda yake zuwa musu harafi daya wani harafi biyu wani uku wani ma akan harafi hudu ko biyar saboda haka aka kawo musu irin wannan a ga za su iya kawo irin na alqur'ani wannan shine babban abin da aka kawo a yi musu nuni wato a ji hankalin su a nuna musu na alqur'ani ya na kowa malam ibnu kathir yace wa li hadha qultu suratun uhtu fi hadhihi al-hurufi كل سورة دوة سورة دعك بود يتدون حرفا فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن إن دي أنفارة دعلم وانا حرفا كنا سوالو واتو أبو مغانا يا إتعلنشي إنا جمع ننسى باسا جينا سوتا أما كنا جينا رينا كسا كسا إن الله يسود إن الله يسود غيو إن الله يسود غيو gyara mun yi duk abin da za mu iya kashewa na gyara mun yi bai gyaru ba gobe sabuwa za mu saya da yarda Allah Allah bai hana mu ba za mu hana wa Allah ba ina fata an gane ko wato ku yi haƙurin abin da ya faru yau in Allah ku ko a ji shi a kafin wato ko ku ji shi ta abin nan ta waje a cikin abin nan wanda suke waje za su ji mu sosai ina fata an gane ko wato duk inda aka faɗi waɗannan harufa yankakku to idan an zo a cikin alƙur'ani in an zo cikin alƙur'ani sai an faɗi daraja alƙur'ani da girma alƙur'ani da martaba alƙur'ani da cin nasarar ƙur'ani amma zai zai baka misali bari ka ji misali yace alif lam mim da farko na wannan suratul baqara me yace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم mm ألف لام to akan su muke magana dama mhm ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين abinda muke faɗa ya zo zalikal kitab wannan littafi ko wancan littafi alqur'ani zai mu yi bayani akan zalika ko zalikal kitab wancan littafin la raiba fi babu ko kwanto a cikin sa wannan nasara alqur'ani ce ko ba nasara sa ba nasara alqur'ani ko dalil muttaqin shi ne ga masu tsoron Allah yana fata an gane a wani guri suratu ali imrana alif lam mim sai ce بسم الله الرحمن الرحيم
Hmm.
ألف لام ميم.
Mhm.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب نزل بالحق عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل نعم وأنزل التوراة والإنجيل To in ka lura da wannan ma har yanzu a- har yanzu dai nuna girman alqur'anin ne. Allah ya ce alif lam mim. Allahu a'lam bi muradihi bi zalika. Yace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah shine ba wani abu bauta da gaskiya sai shi al-hayyu rayayyu al-qayyum qayyid zatinsa. Yace nazzala alayka al-kitaba. Ya saukar maka wannan littafi bil haqqi. Musaddiqan lima bayna yana gaskata abin da ya wuce kafin shi. Girma me yake nuna har yanzu nan? Alqur'ani ina fatan ku gane. har yanzu in ka ƙara gaba ka je ka surta suratul araf shi alif lam mim sad بسم الله الرحمن الرحيم na'am ألف لام ميم صاد yayi كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به na'am Allah ya ce al- alif lam mim Allahu a'lam bi muradihi bi zalika wato alif lam mim sad Allahu a'lam bi muradihi bi zalika kitabun unzila ilayka littafi ne da aka sauka zuwa gare ka ya Muhammad فلا يكن في صدرك حرج منه kada ya zamo kana da wani kunci daga shi wannan alqur'ani wato alqur'ani ne Allah ya baka shi littafi ne zababbe har yanzu wannan ma nasara ce ta ni ta alqur'ani shi yasa malamai suka ce duk inda aka kawo wato idan an ambaci waɗannan harufan to sai an faɗi daraja alqur'ani da cin nasararsa kamar da ce hamim tanzilun min arrahmanir rahim حميم.
na'am تنزيل من الرحمن الرحيم حاميم الله أعلم بمراده بذلك تنزيل من الرحمن الرحيم سوكتشين يدد الله مرحمة واتو الرحيم وانت مجنك هر ينزل دي شي وانا القرآن كذا تنزيل سوكتشين هر ينزل دي نصر وهي رفع القرآن لدرجة السا. وغير ذلك من الآيات الدالة على رأس ما ذهب إليه هؤلاء da ayoyi da- daban-daban masu yawa waɗanda suke nuna gaskiyar abin da waɗannan suka tafi akai na nuna duk inda waɗannan hufur makasa suka taho wato suna nuna girman alkur'ani kenan kamar in an dauki waɗannan haruban suna yin nuni ne ga sunayen surorin ba laifi bane in ji malam wannan ita da fahimtar malam ibnu kafir yana fatan kun gane sai Allah ya ce bayan wannan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wancan littafi babu kokonto a cikin sa shari'a ne ga masu tsoron Allah mun yi bayani gwargwado wato akan wato zalikar kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin amma akan attaqwa mun yi bayani za mu kara Allah ya ce wato ita taqwa wato da Allah ce hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu tsoron Allah wato gurare da yawa irin wannan ya taho a cikin alqur'ani qul huwa lil ladina amanu قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء Allah Allah ya ce qul ga ya musu ya Muhammad huwa lil ladina amanu shi wannan alqur'ani ga wanda suka yi imani hudan wa shifa wato shiriya ne kuma waraka ne wallazina la yu'minuna fi adanihim الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى Allah ya ce wallazina la yu'minuna wadannan da ba su yi imani ba ko ba su yin imani da Allah fi azani wa qarun a cikin kunnuwansu akwai wata dodiya ko toshiya wa huwa alaihim ma qur'ani ya zama musu makada bi ma'ana ya rufe ba sa iya gane shi wannan tana shi yake da Allah yake ulaika yunaduna
أولئك ينادون من مكان بعيد Allah ya ce ulaika wadannan sune yunaduna ake kira su min makanin bayyin da guri wanda yake mai nisan gaske fi imani sun ga zan imanin ana kiran su sai zama kiran da ake musu kamar daga wani waje ne mai nisa wato alhalin guri ne kusa tun da kira ne na alqur'ani a wata ayar Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا Allah ya ce shi wannan alqur'ani wa nunazzilu min alqur'an muna saukarwa daga shi wannan alqur'ani littafin Allah ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin abin da yake waraka ne kuma rahama ne ga mu'minai sai dai wala yazidu zalimin illa khasara bai kara zalimai komai sai hasara ila ghayr zalika min al ayat ad dalla ala ikhtisas al mu'minina bin naf'i bil qur'an da ayoyi da yawa waɗanda suke nuna keɓantar mu'minai da karatun alqur'ani da jinsa li'annahu huwa fi nafsihi domin shi alqur'ani a karan kansa shiriya ne lakin la yanaluhu illa al barar babu mai samun darajar alkur'ani yayi imani da alkur'ani yayi aiki da alkur'ani sai barrantattu mutanen kirki wadanda suka yi imani da Allah kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء na'am وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku wadanda kuka yi imani qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum haqiqa wa'azi da gargadi daga wajen ubangijinku sun zo muku wa shifa'un lima fi sudur da walaka daga abin da yake cikin kirji na miya gohudan wa rahmatul lil mu'minin وهدى ورحمة للمؤمنين wa hudan wa rahmatun kuma shiriya ne shi wannan alqur'ani wa rahmatun lil mu'minin kuma rahma ne ga mu'minai hudan lil muttaqina wato an ce shiriya ne ga masu tsoron Allah sahihun wannan magana ce ta gaskiya malam sha'abi yana ta nurul lil muttaqina haske ne ga masu tsoron Allah wato inji malam sha'abi wani malam yace hudan min al-balala shiriya ne daga bata wa qala zalika sahihun hudan lil muttaqina humul humul mu'minun muttaquna din nasu ne mu'minai dan sai an yi imani ake samun takawa wa qila allazina yahzaruna min Allah uqubata sune wadanda suke jin tsoron uqubar Allah daga wajen Allah din wa qila almuttaqina ay almu'minina sune mu'minai allazina yattaquna ash-shaytan wanda ba sa yin shirka da Allah wa ya'maluna bi ta'ati suna yin aiki da biyayya ga Allah wa qila almuttaqina ittaqu ma harrama Allah متقون سنة فتتألي أبن الله هرمتا وأدوا مف- ما افترض عليهم فكباد أبن الله يودا سامسو وقال قتادة المتقون هم الذين نعتهم الله بقوله المتقون سنة وأن الله سبحانه سنة ديكي سوى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة أفرقون آير كينكو سنة وأن سكي إيماني دقيبي فتتأيد صلى ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يؤمنون سنة متقون و- والتي بعد واختاره ابن جرير sarkin masu tafsiri malam ibn jarir al-tabari yace wannan maganar ita ce gaskiya anna al-aya ta ummu zalika kullu duk abin da ka faɗa nan aya ta hade su gabaki daya wa qala tawakkam wa huwa kama qal kaman yadda ya faɗa wato kenan ta gawa din nan wato ba aiki ne wanda yake hannun mutane waɗanda ba su da gaskiya ba a'a zaɓi na ala ne shi yasa malam yace ba a jin tsoron Allah ba a kaiwa matsayin takawa wato sai an bar abin da ba laifi dan kada a jangalo mai laifi kamar yadda hadisin manzon Allah ce la yablughu al-abdu an yakuna min al-mustaqim hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi al-ba's bawa ba zai zama cikin mustaqina ba sai ya bar abin da babu laifi dan kada ya jangalo mai laifi in dai kai an ce wani bawan Allah ne mutaki to ya bar abin da ba laifi dan kada ya jangalo mai laifi na muku misali wani lokaci yanzu in je kasuwa laifi ne a guri na in sai abin da nake so a kasuwa laifi ne amma idan na je kasuwa na sai mangoro na bare ina sha a ciki da kyau wannan kaga ba Allah bai haramta mu ba amma ni in yi zai rage daraja ta ina fata an gane in ya rage daraja ta wani ba zai karɓi wazin da zan yi ba da ta wannan mai shan abinci a kasuwa sai da ya ga karanci na to in bar wannan abin da ba laifi ba dan gudun kada in jangolo mi laifi dan in wani yake imani saboda ya ga nayi wani abin da ba daidai ba ya ki yadda da ni ya ki yadda da abin da zan karantar to ya zama laifi in na bar wannan na zama mutaki in ban bar wannan ba ba na cikin mutakun ina fatan kun gane ma na saka shi ne malai yake cewa خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى وصنعت ما فوق عرض الشوك يهذر ما يرى لا تاجرن صغيرة إن الجبال من الحصى wato khalla zunuba sagiraha wa kabiraha inda kana so ka zama mutaki sai ka bar zunubai banyan su da ƙananan wannan shine tsoron Allah wasu na kamashin fok arodi shauki kai kaman mutum yana tafiya a guri mai tsaya ya zo ma yara inda duk zai taka yana gani dan kada ya dora kafarsa kan tsaya ko idau la taqiranna sagiratan kada ka rena karamin zunubi innal jibala min alhasa ai duwatsu daga yan kwayar tsakuwa suke kanana wani malami wato ya kawo wani baiti da yake cewa yuridul mar'u an yuta munahu wa ya'ba Allahu illa ma arada yaqul al mar'u fa'idati wa mali wa taqwa Allahi afdalu mastafada wato mutum yana son a bashi abin da yake sha'awa ko yake cikin zuciyarsa abin da yake kauna wa ya'ba Allahu illa ma arada shi ko Allah abin da yake so yake bayarwa ya ƙola mar'u fa'idati wa mali mutum yakan ce dukiyata da fa'idata wa taqwa Allah afdal mastafada amma tsoron Allah shine mafi cikin abin da mutum zai amfana Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sune waɗannan mun karanta ta ko allazina yu'minuna bil ghaibi sune waɗanda suke imani da abin da basu gani ba wa yuqimuna as-salata suna tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun da abinda muka arzuta su suna cewa amma al-iman bil lugha fa yutlaqu ala tasdiq al-mahd imani a lugance wato shine gaskatawa wato zalla ko tsantsa wa qad yusawal fil qur'an wa yurad bihi kadhalika kadhalika wato ana jefa shi ko ambace shi al-qur'ani shi imani kamar yadda yazo Allah ya ce yu'minuna billahi wa yu'minuna lil mu'mina wannan aya ce da malam ya yanko yace abin nan kaman inda yake faɗa a cikin suratul tauba wato suratul tauba الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ودعوا بها لرما ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذنه قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين wannan shahid din wato kafirai waɗanda ba su yi imani ba ko masu munafurci wato suna zargin manzon Allah da ɗan karen sauraron magana wato gulma kowa ya kawo masa magana yadda wancan ya kawo masa magana yadda haka suke zargin manzon Allah sai Allah a cikin zargin nan da suke shine Allah ya zarge su sai minhum allazina yu'dhuna an-nabiyya daga cikin su akwai masu cutar da annabi wa yaquluna huwa udhun suna cewa shi mai ɗan karen sauraron magana ne sai Allah ya kula ga musu uzunu khairin lakum ne sauraron magana na yafi ku alheri saboda mu yu'minu billahi yayi imani da Allah wa yu'minu lil mu'minin yayi imani da mu'minai kenan anan wato abinda malam yake nufi al imani wato shine yin imani da Allah da manzon Allah saboda wannan ayar yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina da imani gaskatawa trust ka yadda in yadda duk abin da aka ce Allah ne aka ce manzon Allah ne to wannan shine imani kama qala ikhwati yusuf kama kama yadda yan uwan nabi suka wada lokacin da suka zo wa babansu suna gaya musu abin da ya faru a cikin daji sun bar annabi yusuf amma su karan kansu sai suka ce wa ma anta bi mu'minin lana
أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين suka ce masa ma anta bi mu'minin lana kai fa ba za ka gaskata mu ba walau kunna sadiqin wato koda muna da gaskiya wa wa ma anta bi mu'minin lana ai wa ma anta bi musaddiqin lana ba za ka gaskata mu ba walau kunna sadiqin al iman huwa tasdiq wa abinda malai yake faɗa nan amma at tasdiq bil qalbi wal amal bil jinani wato gaskatawa da zuciya sannan aiki da gabbai wannan shine imani wata ma tsara abin nan kamar wata zalika qala idza su'mila maqaruna mal amal idan aka hada imani tare da ayyuka ta kaulihi ta'ala illal ladina amanu wa amilus salihati wadanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai to anan gurin har yanzu wadanda suka yi imani suka gaskata abin da Allah ya ce suka gaskata abin da manzon Allah ya ce wato shi ake nihi da ma'anar imani suka yi ayyuka na kwarai wa amma idza su'mila mutlaqan amma idan aka ware imani sun kadai zalla فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا إيمان الشريعة بابي كما في أصدق الرياء وأزوشي وقولا وعملا مدنا كو أيسي هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة وأنا شيني أبونا ما لم يدي أكثر فدا أكاه الشافعي ما لا إمام الشافعي أكام ونأتي وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص imani shine magana a faɗa sai shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa amalun ayi aiki da gabbai sannan yazidu wa yanqus yana karuwa kuma yana raguwa wa minhum man fassarahu bil khashiya akwai wanda suka ce imani khashiya ne na ce amana ayi khashiya ina fata an gane dalilin sa akan wannan dai Allah yake cewa allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi ay allazina yu'minuna rabbahum bil ghaibi sun yi imani da ubangiji ba tare sun gaisu ba ina fata an gane ko wa qawluhu da fadin Allah ce man khashiya ar-rahman bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib wanda ya ji tsoron Allah a gaibi bi ma'ana ya imani da shi ya zo da zuciya ce ta mai koma ga Allah wal khashiya khulasatul iman wal ilm wato shi khashiya ita ce tsantsar imani da kuma ilimi kama kala ta'ala kamar da Allah ya ce إنما يخشى الله
إنما يخشى الله من عباده إن- العلماء إنما يخشى الله للي ما هجم قولان الله كوي من عباده دقا كم بيان سسنع العلماء معلمين وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة sun imani da abin da yake ba su gani ba kaman abin da suke gani kiri-kiri walaisu kama kala anil munafiki da su muminai ba zama kamar da aka faɗa kan munafikai ba inda Allah ce wa zalikul ladina amanu qalu amanna in sun har da wadanda suka yi imani sai ce mu ma mun yi imani wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma kum inna ma nahnu inna ma nahnu mustazun kenan imanin su ba ce bane abu da sun koma wajen munafikai dan uwansu ko kuma abokan shari nasu ya inna ma kum muna tare da ku inna ma nahnu mustazun lokacin da kuka ga mun zauna da mu'minai muna cewa mun imani izgili muke ba wa mun yadda ne hazuci ba وقال ألا يضيع من وأن أهيلي جمادك إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إيه نعم والله يعلم إنك لرسوله نعم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Allah ya ce idza ja'aka almunafiqun yayin da munafikai suka zo za su ce maka qalu nashhadu innaka la rasulullah lalle mun shaida kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya sani cewa kai tab hakika wallahi manzon sa ne sai dai wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya shaida cewa munafikai ƙarya suke ranar abaki suke yi wato kenan ashe al-iman a nan gurin shi ne imani da yawan abin da ka gani da wanda ba gani bai zama daidai don ba munafiki shi ne in ya gani ya ce ya yi imani in bai gani ya ce bai yi ba ina fatan kun gane abin da yake nufi a nan gurin wato in ya inda zai ga waɗanda suka yi imani sai ce shi ma ya yi imani amma in ya koma gefen da waɗanda ba su yi imani sai ce kuma bai yi imanin ba amma shi mumini fa ko za a kashe shi ga misali bilal alhabashi har aka shi shi yana cewa ahad ahad ahad wato imani ya fada zuciyarsa kenan wannan shine imani na gaskiya amma al-ghaibu al-murad huna qad ikhtalafa ibaratu salaf bi amma ghaibu anan malamai sun yi sabani wa kullu sayaddum abinda malamin suka wada maganganun daidai ne in ji malam sarjiu ila anna al-jami'a murad wato kowane ɗaya da suka wada daidai ne qala ba'dhum yu'minuna bil ghaibi ay yu'minuna billahi al-ghaibu anan Allah ne wa malaikatihi da littattaf- da malaikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da kuma maganan Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wa jannatihi wato da aljanna Allah wa narihi wa liqa'ihi da wutar Allah da ma haɗuwa da Allah din wa yu'minuna bi ayati ba'd maut suna yin imani za a rayu bayan an mutu Allah zai yi hisabi kenan wa bil ba'thi hadha raibun da kuma tashin kiyama za a yi wannan gaibu ne kulluhu duka wannan malaki waɗannan an ce shine gaibu ya daidai an ce shine gaibu malam ya wata hannu zuwa wata menene gaibu fassara mana gaibun nan da muka yi magana a wannan tambayar allazina yu'minuna bil ghaibi ay yu'minuna billahi wa da rufiya wata hannu da gingadi yu'minuna billahi wa malaikatihi sun yi imani da Allah da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wa jannatihi wa narihi wa liqa'ihi da aljanna da wuta da haɗuwa da Allah wa yu'minuna bil hayati ba'da al maut da yin imani da rayuwa bayan an mutu wa bil ba'th da kuma tashin kiyama fa za gaibun kulluhu wannan gaibu ne gaba ɗayansa malaiki duka waɗannan an dauke sa bangaren gaibu to gaibun ne al gaibu fa ma za anil ibad min amri al jannati wa min amri an nar gaibu shi ne abin da ya koya abin da ba sani ba shi ne al'amarin wuta ko al'amarin aljanna wa ma zikira bil qur'an abin da aka faɗa da abin da aka faɗa cikin alqur'ani kafin mu sani da mu sani sai da maza Allah ya gama da san gaibu ne amma an faɗa zan ba gaibu ba ina fata an gane masu kokarin nuna cewa ga gaibu ga kaza ga sauran a su wai annabi ya san gaibu in an ce bai san gaibu suna faɗa wai su masa wai annabi Allah ya ce annabi bai san gaibu ba shi annabi ya ce bai san gaibu ba amma su kuma da sunan sa annabi sun ce annabi ya san gaibu to waye gaskiya tsakanin su da Allah da manzo sai ku san yadda za ku yi da tawilin sai ku Allah ko ko manzo wannan tawili ina fata an gane ko fa kullu hadihi ce duka waɗannan ma'anonin mutarariba fi ma'anan wahid lianna jami'a hadhihi al-madhkurat min al-ghaib duk waɗannan abubuwan da aka faɗa gaibu ne in an bayyana manzo Allah sun shi kenan allazi yajibu al-iman bi wanda ya wajaba ayi imani da shi sai Allah ta wai kimura salatu tsaye da sallah batun tsaye da sallah ba za mu tsawaita dogon bayani ba kun sanya ake tsaye da sallah sallah wata aba ce muhimmiya mai daraja wanda ba ita kantanta ba amma karrabanta kawai za su kai ta aljanna wato annabi rahama wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gari ya koyar da sabai da ake sallah ya koyar da su da ake tsarki dukkan wani bangarori na ibada sai da ya karanta malamin sai hatta da khira'a hatta da a shiga bayan gida manzon Allah sai da koyar wato yadda ake shiga bayan gida in ka shiga bayan gida yadda annabi ya ce da kafar har sai addu'a yadda annabi ya ce ka tsuguna yadda ya ce ka wanke yadda ya ce ka fito da kafar da mu kai addu'a yadda annabi ya karantar to Allah kada ya san tsabin ladanka da Allah zai baka iko da dama bayan wannan kai alwala to wannan alwalar da kai tana iya kai ka gidan aljanna ina fatan gane alwalar kawai da kai za ta kai ka gidan aljanna dalilin ma a ƙarƙashin wannan wato hadisi na abubakar na siddiq wato ali ibn abi talib yace duk wanda ya manzance yace annabi ya ce sai na ce ya rantse in ya rantse yace annabi ya ce sai in yadda amma wata rana abubakar ya zo manzance yace annabi ya ce kuma na san abubakar gaskiya ya faɗa ban ma na ya rantse dan abubakar siddiq sunansa abubakar yace na ji manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi ya ce wanda ya shiga ya tsarki ya fito ya yi alwala ya tashi ya sallah raka'a biyu bai wa kansa zance zuci ba wannan mutum in karan dan aljanna ne dan aljanna ne wannan magana gaskiya ce ko ba gaskiya ba wani addini yake da wannan ba namu na musulunci ba Usman bin Affan Allah ya kara masa yadda a gaban sahabbai an taro haka ya dauko ruwa ya alwala yadda ya ga annabi yana yi yawanci hannayensa sau uku ya kurkura su uku yana yana zubarwa ya shirga hancinsa su uku yana zubarwa ya wanke huskarsa su uku ya wanke hannunsa zuwa gwiwar hannu su uku na hagu ma su uku ya shafa ya shafa kunnuwa ya shafa kafarsa ta dama su uku sabu su uku ya ce na ji manzon Allah ya ce wanda ya alwala kwatan kwatin irin wannan alwalar da na yi ranar tashin kiyama ba shi da sakamakon sai gidan aljanna ina fatan ku gane wannan shine iqamus salat wato ka san makarraban sallah sannan in ka san wannan ka san menene in ya baci a cikin sallah zai gyaru menene in ya baci a cikin sallah zai gyaruwa shi yasa ba za mu yi dogon zance a nan gurin ba dan darasi ne mai yawan gaske malam qurtubi ya yi shafi ya fi goma kan wannan yana magana akan sallah da rikice rikice har da wanda ya shafi zamanin nan dan za ga cikin samari akwai wanda an baka jilsatul istiraha sai dinga maka kallon kaman baka riko da sunna ko ba ka nan bane akwai wanda kana jilsatul istiraha din ma sannan in za ka jilsatul istiraha din sai ka yi khurur wato sai ka dunkula hannu in za ka tashi in ba kai wannan ba yana ganin kaman ba kai riko da sunna ba akwai wanda yake ganin dole duk motsi sai ka daga hannu duk da cewa akwai hadisai masu inganci akan wannan in baka daga ba yana ganin kayi kuskure ko sallar ka bata yi ba waɗannan duka wani bangare ne da ya kamata ɗalibai su kiyaye wato duk abin da ya tabbata a shari'ance ga yadda annabi yayi malamai suka rubuta kai in kai shi ba a ce ba a ɗaukan ka ba ƙauye ko wanda bai gane ba ina fata an gane a kiyaye wannan haka nan wato a bangaren wato abin da ya shafi wato tahiyya irin tahiyyar da aka samu daga imam malik wasu na ganin yin ta ƙauyenci ne التحيات لله الزاكيات لله ها؟ الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي كتا السلام على النبي وبدأ abin da Imam Albani ya kawo wato a cikin suratul salatul nabi shi a gurin sa tun da na bayana to ba za ta assalamu alaihi wa salamu yawa sai ta assalamu ala nabi fata assalamu alaika ba tunda aika shidabul lailil hadir wato ana magana ne da wanda yake nan wannan ma dalibai suka yi rigingimu akan wannan don Allah yana jin hankali kada a yi rigima akan wannan tunda an samu a cikin magabata wanda haka suke karantarwa tun bayan annabi har zuwa yau haka suke karantarwa idan kai sai a ce bai ba saboda haka ayi kokari a kiyaye wannan wato a dauki mataki abin da zai janye raba kan al'umma mu abin da muke nema su kunzu a na farko a zukatan mutane aqidar da musulunci a so alqur'ani a so sunna sa annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan masu kokarin nemawa wato sanin gaibu suna kokarin nema annabi ya san gaibu wato ko ko suna nema su ce annabi ya san gaibu dama suke nema fa daga cikin annabi in an ce annabi ya sani cewa yawa sai shehi yawa in sai ya sani sai shi mai magana dauka gan ce kenan daga nan ya samu da zai damfare da ce shi ma san gaibu abin da za a yi madu kudan kawo na mun ba kawo ba to tun da ya san abin da zai faru to komai zai iya faruwa da ku kenan to kun ga waɗannan abubuwan ya kamata a yi maganta su muke nema su zauna zakatan mutane a daina mutane a daina wa mutane tsafa tsafi a daina musu abin nan tsubbu ana karbe musu kuɗi mata su daina zuwa gurin malaman bokaye suna neman maganin danna kishiya ko maganin hankalin miji ko maganin bita zaizai ko maganin farin jini ko maganin kauna ko maganin ko kifin kun san kifin wato wani kalli ne ake sa wanda daga ta kalle shi kenan sai ya dinga masa sai abin da tace da ta ce ka kudi sai ce gashi to ta sa kifin kenan ina fata an gane to da Allah mata ku daina irin waɗannan abubuwan wato abin da muke so imanin ya zauna duk wanda ya abin da Allah ya ce Allah zai taimake shi ina fata an gane ko Allah ya ce min rabadahum yunfiqun da abinda muka arzuta shi suna cewa su mutanen kirki sai kuma ga ya mara tufar da kibar cewa wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun Allah ya ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka sune waɗannan da suke yin imani da abinda aka saukar gare ka وما أنزل من قبلك دا أبن لك سوكر كافن كينا لتتبعي وبالآخرة هم يقولون دلان الله لا سنة ستنت الجوع أي يصدقون بما جئت به من الله سنة قصة أبن لك دور شيد وجن الله وما جاء به من قبلك من المرسلين ko وما جاء به من قبلك من المرسلين da abin da wanda ba kai masa zo da shi cikin manzanni la yuqruna bainahum wa la yajhaduna wato la yufarriquna bainahum ba sa raba tsakanin manzannin Allah wa la yajhaduna ba sa musun da abin daya da abin da wani manzo da manzannin Allah zo kuma da yazo muna cikin amanar rasulu bima unzira ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق ba ma raba tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah duk wani manzo da ya zo cikin manzannin Allah gaskiya zo da ita abin da ya zo da shi na gaskiya mun yarda da shi ba ma cewa wato annabi Musa ya fa annabi Isa ba ma cewa annabi a Isa ya fa annabi Musa ba ma cewa annabi Muhammadu ya fi annabi Musa da annabi Isa ya ya fi su daraja wannan ku haka Allah ya zaba ina fata an gane amma wai mu ce annabi Musa ba annabi bane ko annabi Isa ba manzon Allah bane ko annabi Yunus ba manzon Allah bane ko annabi Zakariya ko annabi Yahaya mu ware wanda zai mu ce shi ba manzo ne daga cikin manzon Allah ba ko ba shi da daraja kamar yadda sauran manzon Allah su ba yin wannan kamar yadda annabi ce nahnu ma'asir al-anbiya banu allatin mu taron annabawa ƴaƴan ba ƴaƴan uba muke banu allatin abuna wahid wa ummuna shatta baban mu guda ɗaya uwa kuwa da uwar sassa bi ma'ana shari'o'in da suka zo da shi kamar da Allah ce li kullin ja'alna minhum shir'atan جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ما ميتا لكل جعلنا منهم كل جعلنا منهم شرعة شرعة ومنهاجا Allah ya ce li kullin ja'alna minhum kowanne ɗaya daga cikin su mun sanya shi wato yana da shari'atan shari'arsa da muka bashi wa minhaja da minhaji wato hanyar da muka bashi ita ba kai wato shari'ar da zo da ita amma wajen aiki na annaba Usman wajen aiki na annabawa ya suke su kuma ne bacci wajen aiki na annabawa wato su su annabawa abu guda ɗaya ne ina fata an gane ko Allah ya mana dace wato wannan aya suna suna bayyana mana cewa annabawan Allah da manzannin Allah dukkansu wato sun yi imani da ranar tashin kiyama da janna da wuta da hisabi da minzani da za a yi aji a yi wa kowa sakayya li'annaha ba'da duniya domin lahira tana zuwa bayan duniya ne wa qad ikhtalafa al-mufassiruna fi al-mawsufina huna hal hum al-mawsuf ma ta min qawlihi ta'ala allazina yu'minuna bil ghaibi sune wadancan sune aka wada wannan ayar wawun na azabi ne kai ko ba azabi ne wa man hum ala thalathu aqwal maganganu guda uku haka ibn jarir ibn jarir tabari yace annal mawsufin awwalan humul mawsufuna thaniyan wadanda aka sufanta na farkon nan na farkon aya allazina yu'minuna bil ghaibi sunna nabiy wa hum kullu mu'min sunna kowane mu'min mu'minul ab mu'minana larabawa wa mu'minu ahli kitab da mu'minana ahli kitab yahuda da nasara wa ghairuhum qalahu mujahid wa ghairuhu magana ta biyu wa ma wahidun wa humul mu'minu ahli kitab هم مؤمنو أهل الكتاب سنة مؤمناء أهل الكتاب وعلى هذا تكون الواو عاطفة واو النن ودعك هذا أتدى وقت أنه يكون كنا والذين يؤمنون بما أنزل عليك كايدا لدى الذين يؤمنون بالغيب هذا فيني أكي كمان يدعى الله يتي سبه اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى كي تسبه رسولنا وبنججن كوان دشيني مدوكتي شيني وا الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى وان ده هلتا يدير تهلتا نن والذي قدر فهدى wallazi qaddara fada wannan da ya kaddara kuma ya shiryar hanya mai kyau ko mara ita sai Allah ya
والذي أخرج المرعى wallazi akhraja al-mar'a shine wannan da ya fitar da wajen kiyo wannan wawu din dukan su wato wawu atifa ce tana dora wannan magana akan wannan duk Allah ake nunawa shi yasa yake to wannan wallazi na dinnan ita ma tana nuni akan allazina yu'minu bil ghaibi na barko sai yace fa ja'alahu gusa'an فجعله غثاء أحوى wato ya sanya shi ya zama kalmami ko busasshen abin abin nan ciyawa aha wanda ya zama kamar kalmami iska na dauka kama qala sha'ir kamar da wani malami ce ila al-malik al-qawm wa ibn al-humam wa laysa al-katibati fil muzdaham wato ila al-malik zuwa ga sarki al-qawm wato sarki ko al-qarmi mai daraja wa ibn al-humam dan mai daraja wa laysa wa laysa al-katibi zakin rinduna ko mayaka filmus da hannu in an haɗu a wajen cinkoso zaki na rukuka kenan wato a salisu magana ta uku wato wa akan mu'minun din nan annal mawsuhuna awwalan hum mu'minul arab waɗanda ake sifanta wannan sune mu'minai na larabawa wal mawsuhuna sanan bi qawli wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun wato wanda aka yi nuni a wannan ayar lil mu'mini ahlul kitab wa min ahlul kitab waqtarahu ibn jarir rahimahullah wa yastashhadu lima qala bi qawlihi ta'ala wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa iz wa iz
لمن يؤمن بالله وما حسن.
أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين lillah خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا Allah ya ce wa inna min ahli kitab lalle a cikin ahli kitab laman yu'minu billahi akwai wanda suke yin iman da Allah tabbas amma unzila ilaykum da abinda aka saukar gare ku amma unzila ilayhim da abinda aka saukar gare su khashi'ina lillah suna mahjin tsoron Allah la yashtaruna bi ayati Allah samanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim
أولئك لهم أجرهم عند ربهم Mm.
إن الله سريع الحساب wata a wata ayar kuma Allah to in min wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi a'a wato allazina atainahumul kitaba min qabli hum bihi yu'minun آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون A- Allah ya ce allazina atainahumul kitaba waɗannan da muka ba su littafi min qablihi kafin shi hum su bihi da wannan alqur'ani yu'minuna suna yin imani wato wa idza yutla alaihim qalu amanna bi إلا عليهم قالوا آمنا bi قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا Hmm.
إنا كنا من قبله مسلمين to kar ku manta ce allazina atina murbi yana magana kan azahi ne fa sai ce wai idza yutla alaihim qalu amanna idan aka karanta musu ayoyi na Allah sai ce mun yi imani da su inna rabbuna min rabbina wannan gaskiya ne daga wajen ubangiji mu inna kunna min qablihi muslimin lalle mu dama can kafin shi mu musulmi ne mun mai kauya sai Allah ce ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا Mhm.
ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون Allah ya ce ula'ika waɗannan su ne yau tauna ajirahun marasa ne bima sauru za a ba su ladan su kashi biyu saboda haƙurin da suka yi wa da ra'una bil hasanatu sayyi'a suna turewa da mu- kyakkyawan aiki in an yi musu mummuna su sai su yi kyakkyawa wa mimma razaqnahum yunfiqun da abinda muka arzuta su shi suna cewa wa bima sabata bis sahihain من حديث الشعبي أنا أبي بردة أنا أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين بيان أك أنا باس العدن سكشي رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن وآمن بي إن جاء النبي wani cikin ahlul kitabi ya imani da annabinsa lokacin da Allah ya so da kuma ya imani da ni wa rajulun mamlukun adda haqqa Allah wa haqqa mawali da wanda ya zama baya ne a bawa ne a gurin masu shi ya ba da haƙƙin waɗanda suke rike da shi wato ya ba da kuma haƙƙin Allah wa rajulun addaba jariyatahu fa asana qata adiba da mutumin da ya ya ladasar ya tarbiyantar da yarin mai gidansa ko baiwa gidansa ya tarbiyantar da tarbiya mai kyau summa ataqaha sa'annan ya yanta ta wata zawaja ya aure ta malam yake a dunkule wato waɗannan ayoyi da dalilai sun kawo shi ne akan akafan allazina yu'minuna bil ghaibi da wallazina yu'minuna bima unzila ilayka duk waɗannan dalilan ya kasu ne nuna maka wannan aya ta bin tana karfafa ta baya ne yana ba ta bayanta malam ibnu kathir yake qul huwa zahir qawl mujahid wa qa- wa qad qala arba'u ayatin min awwal suratul baqara fi na'ati ay al mu'minina ayoyi guda hudu na farkon suratul baqara sufar mu'minai ne kaga kenan waɗannan ayoyi a jere suna magana kenan atsafi ne akan junansu ina ba ta an gane wa ayatan fi natil kafirina ayoyi guda biyu za a karanta nan gaba na sifan ta kafirai ne wa salasa ashara fil munafiqina goma sha uku suna magana akan munafikai ne fa hadhihi al arba'u ammatun fi kulli mu'minin ittasama biha waɗannan ayoyi guda hudu sun dace da duk wani mumini da ya dace da su ai arabi wa ajami balarabe ko babari kitabi min insi wa jinni wato an bashi littafi mutum ne ko aljani wa laysa tasuhu wahid min hadhihi sibati bidun al-ukhra dayan su baya ingantuwa sai da daya bal kullu wahidatun mustazwatu lil ukhra ko wata dayan su tayi daidai da daya wa shartun ma'a sharadi ce tare da ita kenan ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون ولأن آيون قد أخذوا لا يبات على بوار الساعة في سندهم ولا دجونا wato shi yasa naga cewa duk da mu karasa wato ayar karshe ba bari mu dauko wannan bayanan dan yana da fa'ida a matsayin mu na ɗaliban alkur'ani mu dinga jin irin wannan ɗanɗanon haɗi mu dinga jin zaƙin irin malamai da suke haɗa mana alkur'ani da alkur'ani yadda ma'anarsa take fito mana garau mu gane ta saɓanin yadda da muke yi sar kawai mu wuce ba tare da mun abin nan ba shi yasa muka maimaita wannan alhaji isa shi ma tunani yake ko motarsa ta tsaya a wani guri ina motar ta tsaya ina fata an gane ko Allah mana dace sai yasa muka dauko wannan bayanin za mu karasa wato ulaika alahu da mirabin ulaika nufulhun amma goban Allah yau akwai tambayar da muka jinkirta ta yau kwana uku wanda ya kamata yau mu karanta ta wannan tambaya ita ce su wane ne ahlul kitabi ahlul bait jayyid jiddan su wane ne ahlul bait man hum ahlul bait su wane ne ahlul bait to bari mu ji abin da malamai suka ce akwai wani malaminmu ana kiransa abdulrazzaq abdulmuhsin abbas wato da kaɗan zai girme mu amma ya riga mu shiga makaranta kuma yana mu'id a jami'a lokacin da nake jami'a ya karantar da mu sunansa wane ne ya abdulmuhsin a an abdulmuhsin ne shi uban kenan abdulmuhsin bin hamdul abbas wato wannan shi kuma babanmu ne baban malaminmu ne kaman kakanmu ne a ilimi kenan yana nan malamin hadisi ne a masallacin annabtun da yake yana cikin manyan malaman hadisin duniya shine zai mana tarihin su ne ahlul bait manhum ahlul bait su ne alqawl sahih fil murad bi ahlul bait magana ingantacciya su ne ahlul bait wato baitin nabi sallallahu alaihi wasallam kum man taharumu alaihim sadaqa ina malan nura ai tambaya ka ce wannan sune wanda sadaka ta haramta a gare su inji malam وهم أزواجه ما تيمم ذن الله وذريته لآئنسا كوكما دنجنسا وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب da dukkan wani musulmi namiji ko mace daga cikin dangogin gidan Abdul Muttalib wa hum banu Hashim sune banu Hashim bin Abdul Manaf ala ibn Hazm fi jamharat ansab al Arab mala ibn Hazm a cikin jamharat ansab al Arab littafi ne shafi na a nan goma sha hudu yake wulida Hashim ibn Abd ibn Abd Manaf a Shayba ko walada kenan ko a wulida li Hashim ibn Abd Manaf Shayba an haifa wato Hashim ibn Abd Manaf da mai suna Shayba wa huwa Abd al-Muttalib ana kiransa Abd al-Muttalib waye suna Abd al-Muttalib Shayba an haifa masa Shayba wa fihi al-amud wa sharaf wato tushe da ginshiki da daraja gaba daya gare su ta koma wala yabqa laha uqubun amma ba shi da ko aqibun ba shi da wasu yaya illa min abdul muttalib faqat sai yayan abdul muttalib wato kakan annabi sallallahu alaihi wasallam sune yayansa da suka rage undur aqib abdul muttalib fi jama'at ansab al arab ka duba yayansa a cikin jama'at ansab al arab wannan jibi da muka faɗa shafi na goma sha hudu zuwa na sha biyar wa tabiyin fi ansab al arab da bayani cikin wato dangogin gidan abin nan abin nan ansabul quraishiyyin ibn qudama wani littafi ne kuma na ibn qudama shafi na 76 shi kuma wa manhajus sunna ibn taymiya faro manhajus sunna na shaykh islam ibn taymiya wato shafi na 304 zuwa shafi na 305 har da 307 zaka ga maganganu akan wannan yace wa wa fatawul bari ibn hajar shaykh bukhari ka duba shi shi ma wato in ka duba mujalladi na abin nan ko kuma ka duba hadisi na saba'in da takwas kado za ka ga zuwa hadisi na saba'in da tara da bakwai duka za ga bayanai akan wannan a wa bizalika li dukhuli min amami haka ne ko ko ya dilla zalika a ya dilla zalika li dukhuli bani amami wannan yana nuna shigar wato ƴaƴan babbannin sa kenan fi ahli baitihi ma akhrajahu muslim fi sahihi abinda imam muslim ya fitar cikin sahihinsa wato in ka duba cikin hadisi na dubu ɗaya da saba'in da da biyu min abdul muttalib bin rabi'a ibn al-haris bin abdul muttalib annahu dhahaba huwa wal fadl ibn abbas hi da fadl ibn abbas sun tafi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya talbani minhu an yuwalliyahuma ala sadaqa ya ba su damar su dinga zuwa suna karɓo sadaka li yasiba min al-mali ma yatazawwajani idan su samu abin da za su yi aure su waɗannan guda biyu bari mu maimaita sunan su wato abdulmuttalib ibn rabi'a ibn al-haris ibn abdulmuttalib wato suka so zahaba huwa wal fadl ibn abbas da fadl da abbas wanda sananne ne fadl ibn abbas sun tafi wajen manzon Allah ya dora su ko ya kai su wato gurin da za a dinga karɓar sadaka da zakka ana tarawa dan su samu sadaki su ma da za su yi aure haka ne ko wato sai manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi wato ya ce a'a ba haka nan za a yi ba ya ce ba haka za a yi ba ƙa'an lahuma ya ce inna sadaqata la tambagi li ali muhammad sadaka ba ta halatta ga dangogin gidan annabi muhammad ba inna ma hiya awtakhun nas dattin mutane ne thumma amara bi tazwijihima wa isdaqihima min al-khums ko isdaqihima min al-khums sai manzo Allah ya ce ayi musu auren sannan a ba su sadakin auren daga cikin khums da ake samu na ganima kumsi kuma dama kun sani wato walamu anna maganin su min shay'in fa ana lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wa la yatama wal masakin wa ibn sabil to a cikin su aka ba su kenan dangogin gida Abdul Muttalib alul baiti alul baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane wa qad alaqa ba'd ahli al-ilm minhum al-shafi'i da wasu malamai daga cikin su akwai Imam Shafi'i wa Ahmad wa Ahmad ko بني المطلب بني المطلب ما سنة كم آل البيت بن عبد المناف بني هاشم في تحريم الصدقة ثم صدقة وتعرفت أغرسوا لمشاركة إياه في إطائه domin dukkan su ana ba su min khumsul khumsi dayan bisa biyar din dayan bisa biyar shine khumsul khumsi wa zalika lil hadith alladhi rawahu al-bukhari fi sahih hadithin da imam al-bukhari ya rawaito cikin sahihinsa hadisi na 3140 عن عن جبير بن مطعم الذي فيه ان ايقاع النبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم وبني المطلب دون اخوانه من بني عبد الشمس بند سوران yan wasa banu abd shams wanda ya fito cikin banu abd shams ba sa samun wato ba sa cikin adal bai dangoji ɗaya ne duk uban su ɗaya banu hashim banu mutalib wannan dangoji gidan annabi ne haka ne kun gane ku amma akwai banu abd shams su ba sa menene dalili dalilin da ya sa banu abishansu ba sa ciki lokacin da aka yi gangamin haɗa kai kan annabi a yaƙi annabi lokacin da hatta banu hashin ɗin basu musulunta ba hatta babban annabin bai musulunta ba ina fatan kun gane an yi gangami an daina siye a gurin wato cikin banu hashin gaba ɗaya ko idan su ja hankalin annabi ya bar musulunci ko ya bar ya bar kira zuwa ga addinin musulunci banu addashansu sun yi ga cikin tawagar waɗancan kafirai suka bar ƴan uwansu wanda suke uba ɗaya uwa ɗaya suka koma cikin tawagar kafirai shi yasa lokacin da Allah ya karfafa musulunci ya karfafa annabinsa sai aka ce su kuma ba sa cikin ahlul bait kun gane wannan gefen ku lura da nan da kyan da ƙarshe saboda haka amma waɗannan azzaliman waɗannan macutan na yanzu su suna shigar da su ma su ma cikin ahlul bait suke kuma su wale wanda suke cikin su wale wanda suke cikin su fitar da su sai ina malam yace واتي ونوفل ليكون بنو هاشم وبن المطلب شيئا واحد saboda banu hashim da banu talib wannan shi abu ne guda daya waɗannan su ne ahlul bait a magana farko kun ji matayen annabi suna cikin ahlul bait matayen annabi suna cikin ahlul bait in ka duba cikin suratul nisa'i wace fa ma dukhulu azwajuhu radiyallahu anhunna fi alihi fa yadullu lidhalika qawlullahi azza wa jalla wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله